أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواتي قبل كراتون لمكيا ولا للتهم البركة رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ترد شرحنا وأن لتاهنا العلامة محمد بن صالح الأثيمين رحمه الله تعالى يومنا الشرن دا تقص قوات ربيع الأول هجرة مزالة صلى الله عليه وسلم نادى دبو دا دريه دا أربعين دا بير وندي دي دي دا شاوك قوات نقومة miladiya na da 2023 sati da ya gabata mun tsaya a kan bayanin hadithin abu huraira wanda yarda Allah ta ƙara tabbata gare shi inda yake cewa annan nabiya sallallahu alaihi wasallama qala badiru bil a'mal saba bayanin wannan hadisi ya gabata za mu tashi kan hadisin hallau abu huraira wanda yarda Allah ta ƙara tabbata gare shi qala al muallif rahimahullah wa anhu qala an samu wani hadisi daga Abu Huraira Abdurrahman bin Sakhr mafi rinjayen maganar malamai yake cewa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzala wanda sira Allah da amince su kara tabbata gare shi ce akthiru dhikra hadhim al-lazzat manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ce ku cika yawai ku yawaita ambatan ko tuna hadhim al-lazzat abin da yake yanke jin daɗi ko ka ce hazim ko ka ce hadim lugace guda biyu hazim mai yankewa hadim mai rogazaswa tabbat kuma mutuwa na yanke daɗi za ka ga mutum iya cikin wani jin daɗi in ma jin daɗi na sarauta ko jin daɗi na dukiya ko jin daɗi na wani matsayi daban sai kwatsam mutuwa ta zo ta yanke wannan jin daɗin kala ya'ni al-maut ana nihin mutum a hazimin lazzat kenan ana nihin mutuwa ala rawahu tirmidhi wa kala hadisun hasan malam bai dogon bayani ba akan wannan hadisi bai sharhin shi ba haka hadisin da yake biye da shi baya hadisin abi ubay bin ka'b radiyallahu anhu قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال يا أيها الناس يا أيها الناس أكثر اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي قال ما شئت قلت الربع قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قلت فالنصف قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قلت فالثلثين قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قلت أجعل لك صلاتي كلها قال إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك wannan hadisi imam imam tirmidhi ya fitar da shi kuma yace hadisi ne hasan cikin wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan kishi ɗaya na kishi uku na dare ya tahi sai ya tashi ya ce ya yuhannasu ya ku mutane udkurullah ku ambaci Allah madaukaki sawa'un ambato ne na baki ambato ne na ibada karatun alkur'ani ne tasbihi ne tahlili ne takbiri ne raka'o'i ne mutum zai yi karatun alkur'ani ne zai yi almuhim mutum ya ambaci Allah madaukaki ja'atir rajifa rajifa busa ta farko wadda ta zamanto da ita ce duniya duk abin da yake cikinta zai girgiza shi yasa aka sa mata rajifa annafqatul ula busa ta farko tatba'uha radifa wadda kuma ta biyu wadda busa ta kahu wadda dukkan halitta sai wanda Allah madaukaki ya ga dama kowa zai mutu ita ce ar-radifa an-nafkhatu thaniya musa ta biyu kinan a takaice dai tashin kiyama ya zo ja al-maut bima fihi mutuwa ta zo da abin da ke tare da ita ko abin da ke cikin mutuwa domin mutuwa tana da daci dacin mutuwa da magagin mutuwa da abin da zai biyo baya na bayan an mutu fitina ta kabari tambayin mala'iku da abin da zai biyo baya har zuwa tashin kiyama kala ja al-maut bima fihi wazala sallallahu alaihi wasallam ya karrara wannan min babu tawkid saboda ya karfafar da abin da yake saboda mutum yayi shiri qultu ya rasulullah ubay bin ka'b radiyallahu anhu yace nace ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inni akthiru salata alayka ni ina yaw ina yawaita yin salati a gare ka ko addu'a nan ba ana nihin sallah ta wadda take wadda aka sani sallah ta ruku da sujada ana nihin sallah da ma'ana addu'a domin asalin sallah a cikin larabci addu'a ko kuma ina yawaita ma salati قال فكم أجعل لك من صلاتي gwalgwado nawa ne zan sanya ma na addu'o'ina ƙala ma shi ta mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce abinda ka so ƙultu a rubu'u kashi ɗaya cikin kashi hudu na addu'o'ina ƙala ma shi ta mazala sallallahu alaihi wasallam hallo ya ce mishi abinda ka so fa in zitta fa huwa khairul lak in kuma ka dada akan wannan kuma shine mafi alkhairi a gare ka qultu fannisfu to huma fannisfa kashi daya rabin kaso rabin rabi kala ma shi'ta abinda kaso fa in zitta fa huwa khairul lak hallo in ka dada to wannan shine mafi alkhairi a gare ka qultu fa thuluthaini kashi biyu a cikin kashi uku kala ma shi'ta wanzu sallallahu alaihi wasallama ya ce mishi da har yanzu abinda ka so kaga dama fa in zitta fa huwa khairul lak in ka dada kuma wannan shine mafi alkhairi a gare ka me yayi saura idan an kasa abu kashi uku aka bada biyu in an dada ba abinda zai yi saura shi yasa ce fa huwa khairul lak qultu aj'alu laka salati kullaha zan sanya ma addu'a ta gaba daya ya zama duk addu'o'in da zan yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kai zanwa qala idan tukfa hammu hammak to in haka nan ne dukkan wani gurinka da bakan cikinka da dukkan abin da kake fata Allah zai biya maka za a dauke ma wannan nauyi duk abin da abu ne na hamme na damuwa to Allah madaukaki zai dauke mashi wa yughfaru laka dhanbuk kuma a gafarta ma zunubin qala rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasan imamu tirmidhi ya rawaito wannan hadisi kuma yace hadisi ne wanda yake da kyau ina iya da kyau manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mutum ya nema wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama gafara da wasila da matsayi duk da cewa Allah madaukaki ya bashi to kuma nau'i ne na bauta mutum ya zamanto ya roƙa wa manzo sallallahu alaihi wasallam ya mai salati ya roƙa mai wasila da abin da yake kama da haka nan قال المؤلف رحمه الله باب استحباب زيارة القبور للرجال وما يقوله الزائر babi wanda yake karantar da mu mustahabbancin ziyartar kabari kaburruka ga mazaje kuma da abin da mai wanda ya ziyara ya kai ziyara zai faɗi a lokacin da zai shiga makabarta an abi buraida radiyallahu anhu an samu na hadisi daga abu buraida kamar yadda malam ya faɗi wanda yadda Allah ta ƙara tabbata gare shi kala ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzala wanda tsira Allah da mucin shi su ƙara tabbata gare shi ce kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur wa zuruha da na hana ku game da ku ziyarci kabari to yanzu ku ziyarce ta rawahu muslim imam muslim ya fitar da wannan hadisi wa ana aisha ta radiyallahu anha نعم كرنتا مش يزهزه كبانه نعم وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هذه من لذات نعم بس نعم نعم بس قال وعن عائشة وفي رواية فمن أراد أن يزور القبور فليزور فإنها تذكرنا بالآخرة هكما زال صلى الله عليه وسلم يفتي cikin wata ruwaya ta imamu muslim yake cewa manzala sallallahu alaihi wasallam ce dukkan wanda yake son ya ziyarci kabarurruka to ya ziyarci su domin tana tunatar da mu lahira can ya zo da lafazin wazuruha bai kawo ba wannan dadi na lahira al'amar lahira sai dai mala a nan wannan bayani bai zo da wannan ruwaya ba na'am قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت an samu wannan hadisi daga Aisha wadda yarda Allah ta kara tabbata gare ta tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kullama kana lailatu lailataha min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yakhruju min akhir al-layl ila al-baqi take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance dirar da ya kasance iya dakin ta daren ta ne to zai iya huta ya zuwa ƙarshen dare iya huta ya zuwa bakai bakai makabarta ce ta mutanen madina kuma ɗan tsakani ne hanya ce kawai tsakaninsu da gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hanya ce ta raba fa yaqulu ya cha assalamu alaikum dara qaumin mu'minin amince tabbata akan ku ko ku kubuta daga dukkan wata musiba ko mutanen wannan gidaddaji dara qawmin mu'minin gidaddajin mu'minai ko gidan mu'minai wa atakum ma tu'adun abinda aka muku alƙawari ya zo mu gadan gobe mu'ajjaluna za mu za a jinkirtar da gamuwan mu gobe kiyama wa inna insha Allah bikum lahiqu kuma mu da ikon Allah lokacin gamuwan mu zai zo za mu gamu ina mu ma mutuwa za mu yi kamar yadda muka mutu kamar yadda kuka mutu za mu gamu da Allahumma ghafir li ahli baqi'il gharqat Allah madaukaki ka gafartawa mutanen wannan makabarta ta baqi'il gharqat qala rawahu muslim malam cikin sharhin wannan hadisi guda biyu qala qala al muallif rahimahullah fi kitabi riyadus salihin babu istihbab ziyaratil qubur للرجال وما يقوله زائر قال زيارة القبور زيارة مكة وقبرك أي الخروج إليها امتثالا واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم shine mutum ya huta ya tafi makabarta ko yami da bin sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin haka yi umarni wal qubur hiya duwar al amwat kabarrukan ne sune gidaddajin matattu wa zalika anna al-insana lahu arba'atu duwar wannan kuma domin mutum iya da gida guda hudu ad-darul ula fi batni ummi gida na farko cikin iya cikin cikin mahaifi mahaifi wa saniyatu gida na biyu ad-dunya za a haife shi zo duniya wa thalithatu al-qubur gida na uku shine makabarta warabi'atu al-akhirah gida na hudu shine lahira wahiya al-maqarru wahiya an-nihayatu wal-ghaya shine matabbaci kuma shine karshe kuma ita ce muduha lahira ja'alana Allahu min al-faizina fiha malaye addu'a ce Allah madaukaki ya sanya mu daga cikin marabbanta a cikin ta hadhihi ad-dar a'ni darul qubur wannan gida na makabarta كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارتها خوفا من الشرك بأهل القبور da farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani a ziyarci kaburruka domin tsoron kan mutane su afka a cikin shirka li'anna an-nasa kanu hadithi ahd bil jahiliya domin a wannan lokaci suna farkon bisi nisa da jahiliya ba su kuma a lokacin jahiliya akwai shirke-shirke da za a je a yi kayi na a wajen kabarurka ko na a yi ka kewaya shi ko abin da ya kama da haka ko a je a roƙi wani kabari ko abin da ya kama da haka fa naha anha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama saddan li zara'i shirk wazala sallallahu alaihi wasallama yayi hana wannan ziyara daga farko saboda toshi ta farki da kohar da za ta kai ga ayi shirka لأن الشرك لما كان أمره عظيما سد النبي صلى الله عليه وسلم كل ذريعة وكل باب يوصل إليه lokacin da shirka ya kasance abu ne mai girma abu ne mai matsayi manzo sallallahu alaihi wasallama sai tushe ko dukkan wata koha ko wani tafarki wanda zai kai ga wannan shirka wa kullama kanat al ma'siyatu azimatun kullama kanat al ma'siyatu azimatan kanat wasailuha ashaddu man'an duk lokacin da sako ya zamanto iya da girma to za ka ga hanyoyin da za su kai ga akai sako sun yi tsanani wajen hanawa ana tsanantawa game da ka abu wannan ma hanya misali zina misali zina fahisha alfasha ce fa wasailuhu min an-nazari wal khalwatu min an-nazari wal khalwati wa ma ashbaha dhalika muharram zina alfasha ce mai girma sai hanyoyin da za ta kai ga a yi alfasha misali kallo ko keɓanta da mace ko kallon macen da ta zamanto ajinabiya ce to wannan sai zamanto haramun ne saboda in baka gani ba baka kalla ba babu zance babu randebu babu banna to sai zamanto wannan tafarki kuma baka keɓanta da mace ba wannan tafarki sai zamanto babu damar da za ta kai ga ha'ayi azina sai zamanto hanyar wannan ma an haramta wa kazalika fa inna shirka a'zamu a'zamu zulm haka dan shirka shine mafi girman zalunci kama su ila nabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda aka aka tambayi manzo Allah wani sira Allah da mace shi tsara tabbata gare shi ayyu dhanb a'zam wani zunubi ne mafi girma qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqa mafi girman zunubi shine ka sanya wa Allah madaukaki wata kishiya alhali shi ya halice ka wancan wanda kake kake tara bauta Allah da wurin shi da Allah baya da bai halice ka ba bai arzita ka bai baka lahiya ba bai wadatar da kai ba kuma ka zo yanzu ka daidaita shi da Allah qala falamma kana an-nasu yu'azzimuna al-qubur lokacin da mutane suna girmamar da al'amarin kaburruka نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ثم قال صلى الله عليه وسلم يا حديث game da wannan falamma istaqarra al-iman fi qulubihim adhina lahum lokacin da kuma yaga imani ya tabbata a cikin zukatansu sun san imani sun san shirka sun san tauhidi sai musu izini qala kuntu nahaitukum an ziyarati al-qubur fazuruha fa innaha tudhakkiru al-akhirah na kasance da na hane ku game da ziyartar kaburruka yanzu ku ziyarce su domin tana tunatar da lahira kuma nan da wannan zai sanya ziyara ba wai da nihin ka je kai ka amfani da ziyarar wannan ba makabarta ta wanda suke kaburruka su amfanar da kai ba a'a za ka ta yi da niyyar ka amfanar da su kuma wannan ziyara da za ka kai za ta tunatar da kai kai ma wata rana nan za ka zo wannan zai sanya ka yi aiki na gari na kwarai ka riko da imani na gaskiya kuma ka yi aiki na kwarai guzurin da zai zo ka sa- ya same ka a wannan wuri قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم آه، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم النهي وأباها الزيارة وزال صلى الله عليه وسلم يدوكي والنهني كما يحلتد الزيارة بل رغب في ذلك فيها في ب- لقوله bal bar ma sai da ya kwadaitar da ziyartar kabari da farashi da ya ce fa inna ha tu zakirul akhira domin ziyarar kabari tana tunatar da mutum lahira wallazi yuzakkirul akhirata yanbaghi lil insani an ya'mala bi duk abin da zai tunawa mutum lahira shi to ya kamata mutum ya yi aiki da shi li'anna al qalba idza nasiya al akhirata ghafala washtaghala bid dunya domin rai ko zuciya idan ta mance da lahira to sai ta gafala kuma ta shagaltu da duniya wa ba duniya wal akhira idan mutum ya shiga wannan hali to ya tozartar da duniyar shi da lahirar shi li'anna man ada al akhira faqad ada dunya wal akhira mun dukkan wanda ya tozartar da lahirar shi to fa ya tozartar da duniyar shi da lahirar shi gaba daya fa yanbaghi an nazura al qubur walakin nazuraha li naf'i لنفعها أو للانتفاع بها ما لا يشي زام زيارتني زام زيارتي كبرك ne لنفعها domin amfaninta aure lintifa'i biha ko kuma mu yi amfani da ita nazuru hali naf'iha bala ya ba kanshi amsa cewa za mu yi ziyara ne saboda amfanin wannan ziyara linad'u lil amwati la li nad'uhum za mu ziyarci kaburruka ne domin mu wa matattu addu'a ba don su mana ba addu'a ba don mu roƙe su ba fa ya kurji insanu wa yusallim ala al-qubur mutum zai huta makabarta yayi sallama amma wanda suke cikin wannan makabarta kama fa'ala nabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya aikata wa qalat aishatu inna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam idza kana indaha kharaja من آخر الليل فسلم على أهل بقيع وقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون وإن شاء وإنا إن شاء الله بكم لاحقون كما وانا أدوية كما تميكو كريم هردتي دوما الأمر زوا مكبرتا الأمرين نيو دقو بي كلني كسان كلن سيانجي يا da kyau mutum ya san addu'ar da zai yi lokacin da zai shiga makabarta zai wa matattu addu'a ne kuma ya nema musu aminci da kubuta kala sun mai kulu allahumma gafir li ahli baki garkar inan nan in makabartar da kan shiga sai ka musu addu'a allah maɗaukaki ka gafartawa ‘yan makabarta wance in ta gusumce in ta gabas ce in ta gando ce in ta ina ce za ka ambata domin manzala sallallahu alaihi wasallam ce allahumma gafir li ahli baki ilgarkar wannan baki ilgarkar kamar yadda muka ce makabarta ce ta mutanen madina na kuwa makabaratu ahalin madina wa hadhihi da'wa yurja an tashmal man kana min ahli baki ilgarkar ila yawm alqiyama malai ce wannan addu'a da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi tana tana yiwa ta kumshi dukkan wanda yake wannan makabarta har zuwa tashin kiyama sai zamanto da wannan addu'a mutum ko da goyau aka binne shi wannan addu'a ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta shaye shi wa yutamalu an yuradu bihim ahlu baqi'il gharqad alladhina kanu ahlahu fi ahdi rasul sallallahu alaihi wasallam malai shi ko mai yuwa ana iya dauka cewa ana nihin wa'anda a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke wannan wuri faqat wala yashmalu man ya'ti ba'dahum bata kumshi ba wanda suka zo bayan walakin man kana min ahli rahma ko huwa min ahli rahma malai ce amma duk da haka wanda ya zama tona daga cikin yan rahama to haka nan iya daga cikin ma'abuta rahma sawa'un hasalat lahu hadhihi da'wa am lam tahsul wannan addu'a ta same shi ko bata same shi ba wa man kana min ahli shaqai fa innahu la tashmaluhu hadhihi da'wa wa la yantafu biha kuma wanda ya zamanto iya daga cikin matsiyata ‘yan uwa ‘yan wuta to wannan addu'a ba ta ƙumshe shi ba kuma ba za ta mai amfani ba mun gane ko ƙala almuhim an al'insana yan bagi lahu an ya zura alƙubura fi kulli waktin mutum dai da ƙarshe dai mutum ya kamata a ce iya ziyartar makabartu a kowane lokaci fil laili fil nahari fil saba da dare ne da sahe ne da maraice ne sai dai kuma yanzu matsala da dare la'alla in ka je za a tuhume ka za ka yi wata ɓanna sannan ka tafi da rai cikin sahe dai da domin a wancan zamani al'amari bai lalace ba ba da an ganka an san kawai ga abin da zai kai a yanzu kuma lokacin da al'amari ya gurɓace akwai wanda za su je su binciko gawa su ɗauki abin da za su ɗauka to sai zaman to ka yi takatsantsan ka je a lokacin da ba za a ka shigar da kanka cikin tuhuma ba qala fi yawm al-jum'a fi ghayr al-jum'a ranar juma'a ko wajen juma'a daban ko wanda ba juma'a ba laysa laha waqtun muhaddad al-muhim babu wani lokaci wanda aka iyakance shi wa kullama ghafala qalbuka واندمجت نفس نفسك في الحياة في في الحياة الدنيا فخرج إلى القبور ما لا يتدلو كتن كغرانك يا غفلا ranka ya ya durmiya cikin rayuwar duniya to kai gaugawa ka zai ka ziyarci kaburruka to kafir fi haula'i wa fi haula'i alqaum alladhina kanu bil ams wa tufakkir fi haula'i alqaum ka yi tunani a cikin a game da wa'annan mutane kanu bil ams mithlak sun kasance jiya kwatamcinka alal ard absa doron kasa ya akulu na wai shirabu na wai tamata'un suna ci suna sha suna jin daɗi wal'ana aina zahabu yanzu kuma ina suka tahi saru murtahini na bi amali sun kasance suna jingine da ayyukansu lam yanfa'uhum illa ma qaddamu ba abin da zai musu amfani sai abin da suka gabatar a duniya kama akhbara bi zalika annabi sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu wassalam kamar yadda manzo Allah wanda tsira Allah da mutun suka tabbata gare shi ba da labari haifu kala yatba'u al-mayyitu yatba'u al-mayyita thalathatu abubuwa guda uku suna bin mamaci maluhu wa ahluhu wa amaluhu maluhu dukiyar mamaci za ta bi shi wa ahluhu da iyalan shi da dangi da masoya za su bi shi wa amaluhu haka aikin shi zai bi shi fa yarji usnani wa yabqa wahidu biyu za su dawo ɗaya zamna yarji ahluhu wa malu da iyalan shi da duke shi ba wanda za a ce a bari a gama abin ne tare da shi wa yabqa maluhu abin da zai wanzu tare da shi shine aikin shi yasa wajibi ne mutum ya kyautatar da aikin shi domin ya zamanto gobe kiyama iya da abokin zama nagari na kwarai tafakkir fi haula'il qaum thumma sallim alayhi kai tunani akan wannan mutane cikin game da wannan mutane kuma ka musu sallama assalamu alaikum dara qaumin mu'minin wa zahiru wallahu a'lam annahum yuriduna salam yuriduna salam mala yace a zahiri kuma Allah shine mafi sani in kai wannan sallama suna mai da sallama li'annahu yusallim alaihim bi sighati khitab domin mutum zai musu sallama ne da da salo na magana kamar mutum gashi a gabanka kana mashi magana qala assalamu alaikum wa yahtamilu an yurada bi zalika assalamu mujarrad ad-du'a faqat kuma iya iya daukan ma'ana cewa wannan sallama ana nihin kawai tsantsa addu'a ce kana musu addu'a da salama sawa'un sami'u aw lam yasma'u sun ji ko basu ji ba wa ajabu aw lam yujibu sun bada sun karba ko basu karba ba fa ala kulli hali ala al-insan an yad'u lahum wa yaqulu muqarran muqarrar al-masir hatmi wa inna insha Allah bikum lahiqun ay insha Allah hadhihi ta'udu ila waqtil luhuq malai ce wannan insha Allah kinna tana komawa ne ga zamanin da za a gamu walaysa ila al-luhuq wai ba gamuwa ba mun gane ko ya zuwa zamanin da za a haɗu li'annar luhuka muta'ayyinu domin wannan gamuwa babu makawa sai an gamu babu makawa sai an mutu sai an gamu wal muta'ayyinu la yuqayyadu bil mashi'ati kuma abin da yake tabbatacce mutayaqqan ko abin da yake tabbatacce la yuqayyadu bil mashi'a ba a dabebiyar da shi a takaitar da shi da su lakin ta'udu ila waqtil luhuq sai dai tana komawa ne zuwa zamanin gamuwa lianna kullu wahidin minna la yadri mata yalhaq kuma kowanne daga cikin mu bai san ba wani lokaci ne da zai gamu da matattu bai kunu ma'ana qauli wa inna insha Allah bikum lahiqun ai wa inna mata sha Allah bikum lahiqun sai zaman to ma'anar ta kumshi cewa duk lokacin da Allah madaukaki ya so to mu za mu gamu da ku ka kaulihi ta'ala kamar yadda faɗa Allah madaukaki ke cewa thumma idza sha'a anshara kalla lamma yaqdi ma amara ثم يدعو لهم بالدعاء الذي جاءت به به السنه bayan haka hallo mutun ya ci gaba da yin addu'ar da a sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta zo da ita fa illam ya'rif shay'an minhu idan kuma bai iya ba da'a bi ma tayassara sai ya roko ya roka musu da abin da ya saukaka misali yace Allahumma ighfir lahum Allah ka gafarta musu Allahumma arhamhum Allah ka ji kansu Allahumma la tahrumna ajrahum Allah ka haramta mana ladansu wala tuftina ba'dahum Allah madaukake kakka jarraba mu bayan su ka fitintune mu bayan su waghfir lana wa lahum ka gafarta mana da mu da su thumma yansarif sannan mutun yayi tahiye shi hakaza kana rasul sallallahu alaihi wa sallama yazuru al maqbara haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake ziyartar kabarra wa amma ma yaf'aluhu ba'd al juhali fi baqa'i hunaka min albaqa'i hunaka abinda wasu suke aikatawa na zama in sun je makabarta wal mutamarrid ala turab kuma zaka samu na hamma sai yayi birkida a kasa wa tawaf bil qabr wani ya kewaye kabari wa ma ashbaha zalika da abinda ya kama da wannan fa kulluhu amrun munkar wa bid'atun mahzura dukkan wannan al'amari ne abin kyama an yi kyamar shi kuma bid'a ce wadda dole ne a yi watsi da ita a yi takatsantsan da ita fai ne taka da an na ha'ula il'amwat yan fa'una auye dubun kana mushrikan idan mutum ya yi ƙudirce cewa wa'annan matattu suna amfanaswa ko suna cutarsuwa to ya zamanto mushriki wal'iyazu billah kharijin an islam wanda ya huta daga cikin musulunci li'anna ha'ula il'amwat la yanfa'una wa la yadurru domin wa'annan mutane matattu ba sa amfani ba sa cutarwa wala yastati'una du'a lak kai mai kira mai admai roƙon su ba za su iya roƙa ma komai ba wala yashfa'una laka ba za su ma ceto ba illa bi idhnillah sai da iznin ubangiji qala walaysa hadha waqtu shafa'a aidan kuma wannan hallo ba lokacin ceto bane ba waqtu shafa'a yawmul qiyamah lokacin ceto ranar kiyama ne fala yanfa'uka shay'un minhum idza da'awtahum ba wani abin da zai ma amfani idan ka roke su aw sa'altahum ash-shafa'a ko ka roke su ceto aw qada al-hajat ko ka roke su wani biyan bukatu wa tafrijil kurbat ko kuma su yaye ma wasu bakar cikin ka wal wajibu ala ikhwanina alladhina yujadu mithlu hadha fi biladihim an yansahu ha'ula'i juhal malan yace ya ja hankalin mutane ce wajibi ga 'yan uwanmu wa'anda irin wannan abubuwa suke abkuwa a cikin garurukansu to wajibinsu ne su wa mutane bayani wannan jahilai su basu ilmantar da su wa an yi bayyano lahun annan amuwata layan fa'unahu su musu bayanin cewa matattu ba sa amfanin su hatta rasul sallallahu alaihi wasallam hatta manzo wanda tsirayen Allah da amince su kara tabbata gare shi ma yanfa'un nasu wa huwa mayyit bayya amfaninsu alhalin iyamace wa kana sahabatu radiyallahu anhum idza asabahum aljadbu fi ahdi rasul sallallahu alaihi wasallam wa fi hayati ja'u ilayhi wa qalu istasqillaha lana fa istasqillaha lahum hab lokacin a zamanin manzala sallallahu alaihi wasallam sahabbai suna zuwa wajen a lokacin da suka shiga cikin hari su zo su ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka roƙa mana Allah ya mana ruwa sai roƙa musu Allah ya musu ruwa lakin lamma mata ma ja as-sahabatu ila qabrihi yaqulu bayan rasul su wannan sahabbai ba su zo ba wajen kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba su ce ba ud'u Allah an yaskiyana ka roƙa mana Allah ya shayar da mu wa qabruhu ila janibil masjid kuma duk da cewa kabarin shi iya gab da masallaci laysa ba'idan ba wai a nesa yake ba lakin lamma ajdabat al-ardu bi ahdi umar lokacin da aka samu kwari a zamanin umar radiyallahu anhu hasal al-qahtu ruwa ya yanke kala allahumma inna kunna nastasqi ilaika bi nabiyika bi nabiyina fas fatastasqina mun kasance muna neman shayaswa a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ka shayar da mu hura da ruwa afwan ai annahum kanu yas'aluna rasul sallallahu alaihi wasallama an yad'u lahum bisuqya fi sqawr sun kasance suna zuwa wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna roƙon shi ya roƙa musu ruwa kuma a shayar da su wannan ruwa wa idza wa inna natawassalu ilayka bi ammi nabiyina wazo Allah madaukaki muna neman tsanantuwa zuwa gare ka da ammin annabi mu sallallahu alaihi wasallam faskida ka shayar da mu ruwa thumma yaqumu al-abbas fa yad'u Allah sannan abbas radiyallahu anhu ya tashi ya roki wannan ruwa Allah madaukaki ya musu ruwa walam yaqul ya rasulullah bi abbas lokacin neman wajen addu'a wannan ba ta yake ba ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ud'u Allah an yasqiyana ba ce ya ba yake roƙa mana Allah ya mana ruwa ud'u Allah an yarfa anna alqab bai ya ce roƙa mana Allah Allah ya yaye mana wannan rishin ruwa li'annahu sallallahu alaihi wasallam ya'lam anna zalika ghair mumkin kuma ya san cewa wannan abu ba mai yiwuwa bane ba wal insanu idza mata inqata amaluhu mutum idan ya mutu ayyukan shi suna yankewa wala yumkin an ya'mal ayi amalin kama qala rasul sallallahu alaihi wasallam bayyayuwa mutum bayan ya mutu yayi wani aiki kowane iri ne kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mata al-insanu inqata amaluhu illa min salat idan mutum ya mutu ayyukan shi sun yanke sai daga abubuwa guda uku wala yastati'u al-mayyitu an yastaghfir laka mamaci ba zai iya nema ma gafara ba wala an yad'u laka ba zai iya roƙa ma Allah ba li'annahu inqata an amali domin aikin shi ya yanki qala fal hasilu anna ziyarata al qubur li manfaati ahli al qubur mallan yace dai a ƙarshe munuwa ziyartar kaburruka amfani ce ga ma'abuta kabarin wannan la li manfaati za'ir ba dan amfanin wanda ya kai ziyara ba illa fima yanaluhu min al ajri inda Allah azza wa jalla kawai sai abin da yake samu na lada daga wajen Allah madaukaki amma an yantafi bihim bi ziyaratihi iyahum fala cewa mutun ya amfanu da su wanda suke cikin kabari da ziyartar da ya musu wannan babu wannan lakin yantafi bil ajr alladhi yahsulullah sai dai iya amfanuwa da ladan da yake samu wa yantafi bil mau'iza kuma iya amfanuwa da wa'astuwa da zai allati tahsulu li qalbihi wadda take samun zuciyar shi idza waffaqahu Allah ta'ala litti'az idan Allah madaukake ya datar da shi ya wa'astu ina ga lokaci yayi mahadisi biyu yayi saura amma mu dakata ana abin da muka wade daidai Allah madaukake ya ya gafarta mana ya ba mu lada abin da muka kuskure Allah madaukake ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk